الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قوله كانت قدر الشراك فدان da yace wa kanat qadra shiraki laysa zalika ala ma'na at-tahdid wai ba ana kayyaje wannan bane da cewa shine lokacin walakin az-zawal la yustabanu bi aqall minhu shi dai zawali baya bayyana da kasa da wannan abin da aka nuna sai dai daidai da wannan ko sama amma kasa da haka ba zai bayyana ba وليس هذا المقدار مما يتبين به الزوال في جميع البلدان wannan mikdari da aka da aka fada kuma ba kowace ƙasa ne mikdarin zawali yake bayyana a ciki ba wal azman inna ma yatabayyanu fi ba'd al azminati fi ba'd al budlan wani wa'ansu lokuta da wa'ansu garuruwa shi yake bayyana misali mislu makkata wa nawahiha kaman kasar makka فإن الشمس إذا استوت فوق الكعبة في أطول يوم من السنة إن رانا تيدي دي سمر كأبا أتكين يني رانا ما في سو تكين شكرا لم يرد شيء من جوانبها ظل بزا أغا بزا أغا إنوا كو إنا أجيفن تبا فإذا زالت ظهر الفيء قدر الشراك من جانب الشرق وهو أول وقت الظهر وكل بلد هو أقرب إلى وسط الأرض كان الذل فيه أقصر قال أخبرنا أحمد بن عبد الله صالح قال أخبرنا أبو بكر الإهيري قال أخبرنا حاجب ابن أحمد التوسي قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع قال حدثنا بدر ابن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سائلا أتاه وليزو وجم منزل الله فسأله عن مواقيت الصلاة سيتنبي منزل الله لو كنت صلى قال من روايتي فلم يرد عليه شيئا منزل الله بيتي مسا كومي با ثم أمر بلالا دلوكة صلى يكي سي منزل الله يأمر بلال فأقام الصلاة حين انشق الفجر فصلى da lokacin alfijire kai aka yi kiran sallah aka tada ya kama shi aka yi sallah ba abin da aka ce mishi sun ma'amarahu fa a kama zuhura da lokacin azhar ya kai ya ce bilal ya yi kiran sallah ka tada ikama wal qa'ilu yaqulu qad zalati shamsu aw lam tazul mai fada na cewa an samu zawali ko ba a samu ba an samu zawali ana manzo Allah bai ce musu komai ba wa huwa kana a'lamu minhum manzo Allah ya fi su sani wa amarahu fa aqama al-asra wa shamsu murtafiqa yace ka kira sallar la'asar ka tada ikama a lokacin rana na da karfi tana da tsanani tana da zafi murtafiya tana sama wa amarahu fa aqama al-maghriba hina waqa'ati shamsu da rana ta fadi sai ya ce ka kai kiran sallah ka tada ikaman magruba wa amarahu fa aqama al-isha'a hina suquti shafaqi da da shafaki ta buya sai ya ce ka kiran sallah ka tada ikama qala وصلى الفجر من الغد an gama da lokaci rana ta farko kenan lokaci ɗaya kenan aka gama wannan za a sake yin kuma wani salloli guda biyar a bayyana lokutan kowanne lokaci ne na yin sallah wa sallal fajr min al-ghadi wal qa'il yaqulu tala'at ash-shams kashi gari kuma shi aka yi sallah asuba lokacin muna ci mutane na cewa ai rana ta fito rana ta fito walam tatlo bata fito ba mana farko an yi da galas da an yi da sauran duhu wannan kuma an yi da haske kenan wa sallar zuhura qariban min waqtil asr bil ams yayi sallah ya sallaci azhar kusa da lokacin da aka yi sallar la'asar jiya an dan ji an yayi ai me kenan an dan jirkirta kenan وصلى العصر والقائل يقول قد مرت الشمس akai sallar la'asar lokaci ana cewa ai rana ta yi ja gashi nan mana dab da tafadi kenan ko wa sallal maghriba qabla an yaghiba shafaq yayi sallaci magruba kuma kafin bajaja ta ya buya wa sallal isha'a thuluthal layli al awwal sallar isha kuma sai da aka jinkirta aka samu ɗaya bisa uku na dare da farkon ɗaya bisa uku sun maƙala sai da aka yi wannan jiya da yau sai manzo Allah ce aina sa'ilu anil waqti ina wanda ya zo yana tambayar lokutan sallah sai ce mishi alwaqtu ma baina hazaini alwaqtaini waqt waɗannan lokuta da kaga jiya ayi sallah da karfe da lokaci karfe kaza yau ka kuma ayi sallah karfe kaza to waɗannan lokuta guda biyu duk su ne lokacin sallah duk wanda kai duk kowanne lokaci kai sallah a ciki kai akan lokaci هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع وفيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو بكر بن أبي موسى اسمه وكنيته واحد أبو بكر بن أبو موسى كتي سونا سدى الكنية سدود ويقال اسمه عمرو عمرو بن عبد الله ابن قيس قلت سيما لن يتي اختلف أهل العلم في المواقيت ما لم يسن قارجونا علمي أتكلو كنت صلى a ji kowane malami da abin da ya riko da shi da kuma hujjarsa an fahimta fazahaba malikun amma imamu malik wal auza'i wa sufyanu thauri wa shafi'i wa ahmad wa abu yusuf wa muhammad ibn al-hasan suka tafi kan ila anna waqta adh-dhuhr yamtaddu min waqti zawali ila an yasira dhillu kulli shay'in mithlahu tun daga zawali lokacin azhar al-azhar kenan har ajir in waqtai daidai da kai thumma yadkhulu waqt al-asr sa'an nan lokacin da asar zai shiga abinda su imamu malik suka faɗa kenan wa qala ibn al-mubarak wa ishaq abdullah da mubarak da ishaq dan rahuya suka ce akhiru waqti adh-dhuhri awwal waqti al-asr suka ce karshen lokacin azahar shine farkon lokacin la'asar fa miqdaru arba'i raka'atin min awwal waqti al-asr waqtun lis-salati jami'an gwargwad in lokacin la'asar ya shiga gwargwadon lokacin da zaka sallaci raka'a hudu yace azhar da la'asar sun ishtiraki a cikin wannan lokacin gwargwad mana minti nawa kenan zaka yi sallah raka'a hudu to wannan lokacin da azhar da la'asar mushtarikatan fi hadha al-waqt an fahimta wa qala malik wa muhammad ibn jarir muhammad ibn jarir tabari suka ce ba'da ma sara zillu kulli shay'in mislahu ila an yasira zillu kulli shay'in mislihi waqtul lis-salatayn wai lokacin da inuwan komai ya daidai da shi zuwa lokacin da inuwar ka zai riban ya kaso biyu ya yi tsawo kenan kusan kusan magaruba kenan ya ce duk lokacin a sallar azhar da la'asar ne to amma shi zama na la'asar waktin shi ikhtiyari amma azhar ya zama daruri kenan ko li'anna jibrila sallar zuhura fil yawmi thani fil waqti alladhi salla al-asr fil yawmi al-awwal ai jibrilu rana ta biyu yayi sallar صلى صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى العصر في اليوم الأول رانا تبي شيء صلى الظهر لوكتين دي صلى العصر جيا وهو عند الأكثرين على التعاقب لا أنه صلاهما في وقت واحد أي ونن ني أكي ونن با أحد سلوكتي دي بني فصلى العصر في اليوم الأول رانا تفرقوا يا صلى العصر وابتداؤه يلي مسير ذل كل شيء مثله farkon fara sallar asar ya yi daidai da lokacin da inuwan komai ya yi daidai da shi wa sallar zuhura filiyomi sani rana ta biyu kuma ya sallaci a zahar wanti ha'uhu yali masira kulli shay'in mislahu karshensa kuma ya zai lokacin da inuwan komai ya yi daidai da shi ma'ana duk abin da zaka aji zaka ga shi da inuwan sun yi daidai وقال أبو حنيفة إمام أبو حنيفة كما يتي يمتد وقت الظهر, وقت الظهر إلى أن يصير كل ظل كل شيء مثليه إمام أبو حنيفة يتي يمتد وقت الظهر lokacin azhar yana kai har lokacin da inuwan komai zai ninka shi sau biyu thumma yadkhulu al-asra sa'annan al-asr ke shiga a wajen imamu abu hanifa in baka yi sallah azhar ba har lokacin lokacin da inuwa inuwan komai yayi biyun sa ya riban yashi kai sallah a cikin lokaci sa'annan bayan haka lokacin al-asr kenan wa waqtul asri yamtaddu ila isfirar shamsi inda al-auza'i auza'i kuma yace lokacin da asar yana nan har lokacin da rana za ta yi ja inda al-auza'i wa thawri wa ahmad wa abi yusuf wa muhammad wa qala ba'dhum ila maghib ash-shamsi wai suka ce sai har sai rana ta fadi ila maghib ash-shamsi hal tadkhulu maghib ash-shamsi fiha aka ce la da ce hatta maghribar shamsi maghribar shamsi shine eh ila majrurha la la yadkhulu fil hukm amma hatta majrurha yadkhulu fil hukm wa qala shafi'i imam shafi'i yace akhiru waqti al-asr karshen lokacin la'asar wajen imam shafi'i idza sara zillu kulli shay'in mislaihi liman la uzra lahu fil ikhtiyar lokacin da inuwan komai zai ribanya shi zai ninka shi biyu ga wanda ba shi da uzuri wa fi haƙƙil ma'azuri maghibu shamsi wanda ke da uzuri kuma haƙƙin shi shi rana ta faɗi amma al-maghribu amma lokacin sallar magariba faqad ajma'u ala anna waqtaha bi ghurubi shamsi duk sun ijma'i cewa lokacin magariba shine lokacin da rana ta faɗi واختلفوا في آخر وقتها تكرشن لوكتشن مغربا كما سيما لما يسوك خارجونا إلمي فذهب مالك سيما مالك يتي وابن المبارك والأوزائي والشافعي في أظهر قوليه إمام الشافعي أنا لما غنغنو غرابي وأنا ما قال يتشي أكي غرين تافكر في سكتي إلى أن لها وقتا واحدا سكتي لوكتشي أين قولا بظاهر خير خبر ابن عباس saboda sun ɗauki zahirin maganan abdullahi dan abbas wazhaba sauriyu wa ahmadu wa ishaku wa ashabu ra'i ila anna waqt al-maghribi yamtaddu ila ghaibubati shafaqi suka ce lokacin magruba yana da tsawo har zai kai lokacin da shafaki ya buya bajajata kenan qultu malam yace wa hadha huwa al-asahu لأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها في وقتين يجي كرشاء الأمر لك منذ الله صلى الله عليه وسلم يا صلى جيتا أتكل لكتا ودابي كما رويناه من حديث أبي موسى الأشعري ورواه أيضا بريدة الأسلمي وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة أما العشاء أما لوكة صلى العشاء فاتفقوا سن اتفاقي ala anna waqtaha yadkhulu bi ghaibubati shafaqi suka ce dukkan su sun ijma'i lokacin sallar isha na farawa ne in shafaki ya buya to sai suka zo kuma wurin bayanin menene shafaqi wannan yace ja wannan yace farin wannan yace jan wannan yace farin an fahimta غير أنهم اختلفوا في الشفق الذي يدخل بغيبوبته وقت الإشاء فذهب عمر وابن عمر وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن عوس إلى أنه الحمرة سكتي وأن جنب جاجات جات شيني شفتي وهو قول مكحول وطاووس وبه قال مالك والثوري مذهب إمام مالك هنا وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وروي عن أبي هريرة أنه البياد أن رويتكم دقى أبو هريرة سوى بن أكي تما شفكي وأن فرن دكي فتوى باين جنب allazi uqayba farin da ke fitowa bayan ja shine shafaki ma'ana shafaki ya samu suna abu biyu kenan shafaki suna ne na abu biyu da malamai suka rujuna ilimi ghaibubatu shafaki sai ce inda bajaja ta tabuya shine wannan ja din wai suka ce wannan shafaki shine farin da ke bayyana bayan ja ya bata an fahimta wayamtadu waqtul ikhtiyar ويمتد وقت اختيار العشاء إلى ثلث الليل لوكتين اختياري نا إشاء ينا مجزوة ينا كي حر ثلث الليل كشي تابس أكو ندري يروى ذلك عن عمر وأبي هريرة وبه قال عمر بن عبد العزيز وإليه ذهب الشافعي وقال الثوري ثوريتي وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي yamtaddu ila nisfin laili suka ce sallar lokacin isha yana ikhtiyar yana yana yin tsawo har ya kai rabin dare qultu wa la yafutu waqtaha hatta tasira qaza inda al-aktharina yace lokacin isha baya wucewa a ce yanzu zaka yi kaza zaka yi wajen malaman masu yawa malam yatlu al-fajr as-sadiq matukan alfijir bai keto ba to lokacin ishana nan har sai in alfijir ya keto to lokacin ne lokaci ya wuce za ka yi sallar isha za ka yi kaza kenan wa amma salatu subhi amma sallan asuba fa yadkhulu waqtuha bi tulu'il fajr as-sadiq lokacin sallan asuba na shiga da in alfijir ya keto alfajr as-sadiq ba alfajr al-kazim na farko ba ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس عند الأكثرين lokacin asuba kuma an sallah asuba lokaci na nan har sai rana ta fito rana na fitowa yanzu karfe nawa karfe ya kan kai karfe bakwai da wani abu ko ko shida da wani abu wabi eh shida da wani abu wabi qala malik wa ahmad wa ishaq wa qala shafi'i akhir waqtiha al isfaru yace karshen lokacin asuba shine in haske ya fito wuri ya haske liman la uzura lahu ga wanda ba shi da uzuri wa fi haqqil ma'zuri yamtaddu ila tulu'i shams mai uzuri kuma lokacin na nan har sai in rana ta fito an ji fama da malamai su yi kan lokacin sallah amin amin amin duk wayannan wahalhalu da suka yi abin da ake so a zo a daina bin abin da suka faɗa saboda maganganun da suke faɗa ba daga kansu suke fitowa ba suke faɗa ba suna ɗaukowa ne daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hadisan manzon Allah kuma an zo an gurgunta su an gurgunta su an ce kar a yi aiki da su to shikenan ba za a yi aiki da Buhari ba ba za a yi aiki da Muslim ba ba za a yi aiki da Abu Hurairah ba da Anas da sahabban manzon Allah ba to ina za mu ɗauko addinin musulunci ma'ana a daina addinin kenan ko mas'ala ta zama harguwa ta zama hayaniya Allah ya kiyaye babu ta'ajilis salawati babin da ya zo na gaggauta salloli ma'ana in lokaci ya shiga sai a yi sallah قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله يعني ابن ابن المبارك قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال يتي دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي نيدا ما هي فينا منشق وجن سيدنا أبو برزة الأسلمي صحابي الجليل فقال له أبي سيد ما هي فينا يتي مسا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة يا يا منزو الله كي صلوا لنفر الله فقال سيتي كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحل حين تضحض الشمس ينا صلى الأصباح الهجيرة هجيرة التي تدعونها الأولى صلى الظهر كينكو حين تضحض الشمس لوكا تندرانا تي زوالي ويصلي العصر يصلى العصر كما ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية سألنا يسلل الأسر ɗayan mu yana nesa wani lokaci su ce awali awali gabashin madina kenan kauce baqiya yace za mu yi sallar la'asar mutum ya tashi ya je unguwansu rana rana bata fadi ba rana tana da karfi ma'ana ana yin sallar la'asar da wuri kenan ko wa nasitu ma qala fil maghribi sai na manta abin da ya fada game da magariba وكان يستحب أن يؤخر من الإشاء التي تدعونها الأتمة منذ الله ينا, ينا سن أتجنكر تسلن إشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها ما أنكر منذ الله يكره أنت أي بچي كافر لشاء كوبا لشاء زونا أنا سروت النبا كده أمفاني أما ما كان قالون دس كده أمفاني نا أي كده كراتو ده علمي ده, ده أدين بعد باب ليفي وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه wai manzo Allah na sallami sallan asuba ya jiyo mutum ya ariful jalisa rajula jalisahu kana iya gane wanda ke zaune kusa da kai wannan yana nufin da jijjifi kenan ko da isfar isfar kenan ko wa yaqra'u bi 60 ila al-mi'a yana karanta ayoyi 60 zuwa 100 in manzo Allah ya karanta aya 60 zuwa 100 zaka ne ma ina ma an kara ba zaka gaji da tsayuwa ba amma yanzu duk limamin da zai karanta aya 60 da gobe ba za a zo masallacin shi ba ya mai saboda mutane suna da laru suna da bukatun su yana son sauri za shi je bata bata za shi neman abinci ka tsaya sallah suba zaka yi aya 60 zuwa 100 kafin ka gama aika gari rana ta fito kowa ya je ya kama aikin da zai yi hada hadith muttafaqun ala sihhatihi wa akhrajahu muhammadun عن آدم عن شعبة عن سيار بن سلامة قال ولا يبالي بتأخير الإشاء إلى ثلث الليل manzo Allah bai damu ba ya jinkirta sallan isha har zuwa rabin kashi ɗaya bisa uku na dare wala yuhibbu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha wa akhrajahu muslimun an yahya bin habib al-harisi an khalid bin ibn al-haris an shu'ba wa qala ina ila nisfi al-layl wani yace manzo Allah na jinkirta sallan isha zuwa rabin dare wa abu barzat al-aslami ismuhu nadlatu ibn ubayd نزل البصرة وسيار بن سلامة أبو المنهال الرياحي البصري قوله كان يصلي الهجيرة سمى الظهر هجيرا لأنها تصلى في الهاجرة سبونا أنا صلاة الأزهر أتكين قرجة قرجة رانا وفي وقت انتصاف النهار لوكة رانا يربى وقوله هنا تضحض الشمس da ya ce hina ta zahabu shams ai hina ta zulu shams wa makanun makanun dahbun ai zalikun muzillun wa zahadar rajulu fil wahali idza zalikat rajuluhu wa hayatu shamsi baka'u harriha wa quwwatiha rayuwar rana da aka ce yace lokacin ranar na da zafi wa kullu shay'in da'ufat quwwatuhu faqad mata قال أخبرنا عبد الواحد بن عامر المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسلم مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمر وهو ابن الحسن بن علي قال إتي سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من تنبي سيدنا جابر بن عبد الله دنگني da sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai ce mana dangane da sallah ko lokacin sallah lokacin sallan kenan faqala kana yusalli adh-dhuhra bil hajira yana sallan azhar da farkon rana da garjin rana lokacin rana na da zafi wal asra wash shamsu hayya yana sallan la'asar kuma rana na da zafi والمغرب إذا وجبت صلى مغربا كما أن لوكاشن تيشيغا والإشاء إذا كثر الناس عجلا صلى إشاء كما متاني سن هادو سي أغغوتا وإذا قلوا أخرا إن متاني بزو متاني كما بزو بدوكا وإن سن سي أجنكرتا والصبح بغلس صلى أصبح كما سورا مي دوه هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة قلت ما لن يتي أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ما في يويت ما لما يدق صحابي التابعي فمن بعدهم على أن تعجيل الصلوات في أول الوقت أفضل sun tafi kan cewa gaggauta sallah a cikin farkon lokaci shi yafi illa al-isha'a wa zuhur fi shiddatil harri sai dai sallan isha ba a son a gaggauta a ɗan jinkirta kaɗan haka sallar azahar sai kayyade sallar azahar da lokacin zafin rana don manzo Allah ce fa abridu idza shadda al-haru fa abridu eh ku sanya na sallar azahar ku bar sallar azahar ya shiga lokacin da mana zafin ranan ta yi sauki kaɗan fa innahu yubarridu biha wa inna ma saru ila at-ta'jil fi salawati liqawlihi yace ai abin da yasa suke so su gaggauta sallah saboda Allah madaukakin sarki yace hafizu ala salawati ku kiyaye salloli wal muhafazatu fi wal muhafazatu fi ta'jili yace a kiyayewa kuma yana cikin gaggautawa ne saboda me li ya'mana min al fawt bin nisyani wa shughuli in ka gaggauta to kafi ka huta kenan in kai jinkirta sai ta yi ka manta ko ka shagala وروي عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي الوقت الأول من الصلاة رضوان الله فرق لوكتي صلى يدن الله والوقت الآخر عفو الله كرشن لوكتي كما عفوة الله مروكين سركي قال الشافعي يتي وانا حديث با صحيحي بني قال الشافعي رضوان الله إنما يكون للمحسنين وال إنما يكون للمحسنين والعفو يشبه أن يكون عن المقصرين رضوان الله يتي يدن الله أبي أي في كسد وإن سك كوتتا amma kuma afuwa ya kunu lilmukassiri na aka ce afuwa to wanda suka takai suka yi sakaci kenan ruwiya an ali ibn abi talib radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala an rawaito daga sayyidina ali ibn abi talib yace manzon Allah yace kala lahu ya ali yace mishi ya kai ali salatun la tuakhiraha abu guda uku kada ka jinkirta su as-salatu idza atat da lokacin sallah ya zo ka gaggauta wal janazatu idza hadarat da kuma sallan janaza in an shirya shi an kawo kar a bata lokaci a sallace shi aje a binne shi wal ayyimu idza wajadat laha kufan wace ce al ayyim eh wace ce al ayyim ha wa ankihul ayama minkum salihin abinda ɗaya faɗa ko to amma yanzu sai ka ce wal ayyim da budurwa da bazawara in sun samu wanda ya dace da su kar a bata lokaci ba haka bane ba idan sun samu wanda ya dace da su kar a bata lokaci a har hada su a shirya su su ta je ta je gidan su amma za a jinjira zuwa wata uku zuwa wata shida zuwa shekara mai zuwa duk shi ya kawo ɗannan matsaloli fa sun fahimci juna an tabbatar da mutumin kirki ne yana da sana'a yana da imanin da zai kula da ita tukara bata lokaci shi a hada a daura aure a tafi an fahimta to me ke kawo jinkirtawa eh eh matsala ce ta faru a lokacin da matsalar ta faru da kyakkyawan niyya aka yi kuma a lokacin mutunci kenan za ka aurar da yarka za ka ba da gara za ka yi mata komai da komai lokacin duniya na kwance sai kara ma yar daraja da mutunci a wajen wanda sirikinka don sirkana yana auren yarka ya zama ɗanka kenan ka zama uban shi duk abin da ake yin uba zai yi maka don kayi mishi komai ai baka yi aikin banza baka yi wahalan banza baka yi hasara ba ko a lokacin abin isa ne a yi wannan a sai mata kaya a kai gara abinci da za su ci saboda manyan mutane ne suna da hali kuma a wannan lokacin mutunci ne mutunci kenan to sai a tafiya ta yi tafiya kuma sai yanzu ya zo ya zama mai da 'yar matsala a ciki ko? eh? eh? ba babba ce ba babba ce ba akwai yar matsala dai wani yana da hali wani ba shi da hali ba haka bane ba shine wanda ke da har yanzu akwai wanda su in ba haka su kai ba za su ji dadi ba kai da kace akwai babban matsala kai ne zaka aurar da ƴarka watakila ba za ka iya yin kaza kaza kaza kaza ba akwai wanda shi ya fi so abin isa ne gazawa ne a ce ya kai ta bai kai komai ba gazawa ana ganin gazawa yake ba haka bane ba zai iya kashe komai a sa mata komai to shi kuma sai a ce kar yayi sai a ce kar yayi in yayi yana da lada ko ba shi da lada ya mutunta yarsa ko bai mutunta ba ya girmama surukinsa ko bai girmama ba wannan surukin zai tabar yana shi har zai koro masa yarsa to sai aka waye gari rayuwa an haɗe baki ɗaya wa'insu za su iya wa'insu ba za su iya ba wa'insu suna da hali za su iya wa'insu ba su da hali ba za su iya ba kuma ana son a tafiyar da rayuwar baki ɗaya kowa sai ya yi ɗin to shi ne zama matsala wajen waɗanda ba su da hali an fahimta to wace hanya za bi a gyara kuma to shi ne kowa ya kasa gano hanyar da za bi a gyara wanda kake so ka gyara wanda ba ka so ka ɓata to wannan ba zai gyara komai ba sai dai komai ya kara lalacewa sai dai komai ya ƙara lalacewa an fahimta ma'ana aka ce da lokacin sallah ya yi sallah da an kawo janaza a sallace shi akai da ya budurwa ko bazawara da bazawara ta sami miji da budurwa ta sami miji a gaggauta a harhada a kai ta gidanta shikenan Allah sanya albarka Allah bada lafiya da zaman lafiya da zaman lafiya ba haka bane ba to sai aka samu matsaloli kuma a cikin auren za a aurar da ɗaya ba za a fahimtar da ita wannan rayuwa fa ba irin rayuwar da za kika saba gidanku ba ne za a nuna mata ne ta isa za a yi mata komai karshe ma ranar da za a kai ta ɗakin mijinta sai an je an yi faɗa da shari'a aje aje wajen menene da menene masu raye- masu rawa su yi rawa masu kaza su yi kaza masu kaza da za ka auri ya uwarta kai ka isa ka kalli idonta ba ke uwar ya ma ki isa ki mm, sarkin ke amma za ta je ta yi rawa za ta je ƴaƴanta da mijinta suna rawa yaushe wannan matsalar ta shigo ta zama matsala da Allah ki aurar da aiki kuma ki je kina kallon su suna rawa ita da mijinta kuma ki shiga ciki a ai bai a bai kai nan ba tukunna ta shiga ai rawa da ita a ban yadda ba a ban yadda ba sai ran da za a kai ta an ɗaura aure ɗin duk abin da za a yi an yi an gama zan da za a kai ta kenan za a je a shirya da shaidan a ɓata da shari'a a ja da shari'ar Allah nan daga nan za a ɗauke ta a kai ta gidanta a kai ta gidanta kuma ta kwanta ta kasa bacci har gari ya waye ga duniya duk an cika mata gida ta kasa samun kwanciyar hankali sun kasa tunanin cewa duk abin da suka yi dinnan gangan jikinta suka yi ma akwai wani abu a ciki shi bai samu abincin shi ba shi ko ba shi da abinci sai ambaton Allah sai bin Allah sai zikirin Allah sai karatun alkur'ani sai mene da menene sai an hada miki wannan biyu tukun zaki ji daɗi amma gatan da suka yi miki tun daga gandun albasa insha Allah har abbatuwa duk inda ake kere gadaje a tattaro a kawo miki wallahi in ba baki wanda zai gyara wannan abin ba ke da jin daɗi da huta har abada kowa ce ce ke kowa ne na iyayenki ba ku kama kan na Fatima ba ba ku kama kafan na Fatima ba na Fatima ita ke aiki da gidan mijinta Sayyidina Aliyu ai an san mijinta ko wane ne Sayyidina Aliyu hallalul mashakil ke hallalul mushkilat duk har ana cewa mana mushkilatun wala aba hasanin laha ga murkici ya zo ba sayid na aliyu balle ya warware wata rana yahudawa don su sun iya makirci ne da neman kure mutum suka ce bara mu je mu tambaye sun aliyu suka je suka zauna suna jiran yana fitowa yana zuwa ya aliyu ma akwa halki menene yafi karfi a cikin halittar Allah to ka san in mutum bai kware ba shi ta yana ta da baki eh kaza ne sa'an nan da kaza to karatun ta da baki kenan amma wanda ya kware ya sa abin da yake ci sai ce abubuwa guda goma ne abubuwa guda goma ne kaga daga fadar haka an san mutum ya sa abin da yake ci sai ce dutse me yafi dutse karfi yace karfi da me ake fasa dutse me yafi karfe karfi yace wuta da me ake narka karfi me yafi wuta karfi ruwa da me ake haka ya kirga musu har zuwa guda goma karshe me yafi ruwa karfi yace me iska guguwa me yafi guguwa karfi iskar da za ta to me yafi iska karfi dan adam da zai shi dabaran da zai kare kanshi to me yafi dan adam karfi maye in yafi shiga maye ya manta da abin da ke ci to me yafi maye karfi aka ce bacci mutu ya bacci ko ya ce to me yafi bacci karfi damuwa abin da yafi komai karfi shine aka saka mutane ciki yanzu kowa cikin damuwa yake isa ba wanda ke da lafiya ɗari bisa ɗari me ya fi bacci ƙarfi aka ce damuwa me yasa in damuwa ta zo ai bacci ma bai isa yanzu abin da ya fi komai ƙarfi fa shi ne yanzu farkon abin da za ka fara da shi kenan cikin damuwa kana damuwa matanka damuwa iyaye damuwa ya'ya kowa a cikin damuwa to ya za a ci daɗin rayuwa ya za a samu kwanciyar hankali ba haka bane ba to sayyidina aliyun nan da wata mata ta zo ta shirya shi ta shirya makirci ma wani ta daki ruwan kwai ta zuba ma jikinta ta zo ce ga wani ya zo zai min fiyade gashi nan ga har ya zuba min ruwan shi a sayyidina umar ka san ai ba zai ya har zai dau mataki sai ga sayyidina aliyu ya ya taho yana tafiya lafiya galau takawa sannu kenan yace lafiya ne aka ce ga kaza kaza kaza yace a ba haka za a yi ba a ɗebo ruwan ɗumi kaɗan a zuba ma wannan abin in maniyi ne ga yadda zai zama ruwan kwai ne ga yadda zai zama ana zuba ruwa shi ya zama ruwan kwai kaga sharri ke na aka yi sayyidina ali kenan shike da mas'aloli a fadar sayyidina umar aka zo ga wani ya auri mace cikin idda a ba aure tsakanin su har abada ka kaza kaza hukunci malikiya sai aka dauka aka yada a duniya zuwa can kafin yamma sai ga sayyidina ali ya zo fadar sayyidina umar me ya fiya me ya faru aka ce ai kaza kaza kaza kaza ya ce a a ba haka za a yi ba to yaya za a yi ce sai a biya sadaki a biya ta sadakin da ya je abin nan na biyu ta koma ta cika iddan wancan da ba cika ba aka aure ta don ya aure ta tana cikin idda na uku ta gama ta yi iddan shi in ta gama in suna so su yi aure sayyidina umar ya ji dadi ya ce la abqani allah bi ardi lasta biha ya abul hasan shikenan to mas'alar farko malikiya abinda malikiya suka samu dama mazhabin malikiya daga abdullahi dan umar daga nafi'u daga abdullahi dan umar daga nafi'u da kaza kaza har zuwa imam malik to farkon lokaci ana tashi wannan mas'alar wannan ya shiga mota za shi bata wannan za shi kura wannan za shi geza wannan za shi ba haka bane ba ma labari ya yadu sai wannan mas'alar ta saura ta samu ta samu karbuwa to da yadda zuk da yamma kuma sayyidina ali yazo ya nuna yadda za a yi sai aka shafe wancan hukuncin aka dauki wannan to a lokacin waɗanda suka ji wannan su sun riga su yi nisa to shi yasa za ga mazhabin malikiya in dai cikin idda ne ba ba aure tsakaninsu har abada to sayyidina aliyu da aka bayyana mas'alolin shi dukkan kowa ya san wane ne sayyidina aliyu da ibn wudd ya zo zai kawo musu rashin kunya kowa na tsoron shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waye zai yace zan je in ja da shi aka ce ibn wudd ne fa yace eh haka kawai yanzu yana ci mana tuwo a kushi yanzu yana sayyidina aliyu aka ce ibn wudd ne fa yace ko menene fa ya tashi ya je ya aka yi sai ka ji Allahu akbar ya je kashe ya je ya kashe ya gama da shi sayyidina aliyu kenan to me ya sanadin wannan don ka san wane ne sayyidina aliyu ki san wane ne sayyidina aliyu ya fi mijinki ya fi iyayenki abinda aka ya faru shine matarsa ita ke girki ta yi wanki ta share ta yi har hannunta ya kanta na na fatima fa yarwa yar manzo Allah yar na na khadija kuma matar sayyidina aliyu sai sai na aliyu ce ki je wajen manzon Allah ki je wajen mahaifinki mana an kawo bayi kaza kaza a samun maki wacce za ta zo ta taya ki aiki a gida ya ya tausaya mata ina ma na wannan maganar ina ma na wannan maganar ya tausaya mata ina ma na kowa ya tausaya ma matarsa kenan ya kamata kowa ya tausaya ma matarsa kenan haka ne ki je ki faɗa masu sai ta je da manzo Allah ya zo lafiya sai ta kasa faɗa na zo gaisuwa ne so sauka lafiya sai ta tashi ta koma gida sai na lece ya aka yi ta ce na kasa faɗa ce gobe ki koma ki karfin hali ki faɗa ta koma sai ta je manzo Allah ya dawo gida ta sai ta faɗa mishi ga halin da ake ciki ga kaza kaza kaza shine nazo a bani wacce za ta zo mai dafa tuwo daban motar ta yara daban mai kisa daban mai guga daban mai kaza mai wanki daban mai a lokacin duk wanda aka ce wacce aka ce ta je gidan na na fatima ta taya ta aiki za ta je sai manzo Allah ce na ji abin da kika fada ba za ki so in nuna miki abin da yafi wannan abin da kike nema ba gangan jiki kike na hannunki da jikinki su ne ba nan matsalar take ba zan nuna miki abin da yafi wannan je ki gida ina da su to manzon Allah ce aje yana tafi za su yi bacci da sun ji motsi ana duban lokaci zuwa can cikin sanyi ne manzon Allah ya alkawari ba ya saba sai ga manzon Allah ya zo tiryan tirya zo ya shiga ya zauna ba za ki son nuna miki abin da ya ce eh ina so kya ga duk sa'an da kika je za kika kwanta za ki bacci yace subhanallahi subhanallahi subhanallahi so nawa walhamdulillahi so nawa wallahu akbar so nawa 34 so 100 kenan yace yafi miki wannan abubuwa wannan abin kika zai zai wanke miki zuciyarki zai daga daraja akwai sinadarin da zai sa zuciyarki ta ƙara samun imani da ƙarfin zuciya da ki manta da waɗannan abubuwan da kike yi ma ba komai bane ba sai na ali yace tun da na ji wannan daga manzo Allah na dakanto ce ban taba dai aka ce har ranar da aka yaki siffi yace har ta yawmus siffi lailatul siffi yace ban manta ba duk sa'an da na kwanta zan yi sai da yi duk wanda ke so ya je ya yi cikin dare kafin ya kwanta matarka ta yi yarka ta yi ƴaƴanka su yi wallahi Allah zai fitar da talauci a gidan za ku ga Allah ya kawo albarka a cikin gidan an fahimta shekaru ashirin da suka wuce muna karatun buhari na fada wata rana je ina ban fayi ne ina ce wani ya zo da bani akramakallahu ni dpo ne waje kaza kaza kaza kaza to na ce to me ya ce na zo ne in gaishe kan gode maka akwai wani lakani akwai wani fa'ida da ka bayar muka je muna yi ni da iyalai na wallahi mun kaza kaza kaza kaza kaza mun ji daɗin shi duk dare kafin a yi bacci a faru wannan duk wannan wahalhalu wallahi sai Allah ya kawo ma sauki sai Allah ya kawo maku sauki an fahimta ko yi kun gani eh wa wace sunna akwai abin da ya kai shi sa zo gida ne ta nemi abu ba a bata a wajen ba sai ya je ya kai mata har gida manya ba sa yin haka suna yin haka eh eh an aika an samu bukata ta biya ko ba ta biya ba ta biya saboda nauyin surkutta saboda nauyin surkutta ba kowane lokaci uwa za ta je gidan yarta ko uba za shi gidan yarta suna abin yana da nauyi yanzu ne ya zama ba shi da nauyi ba shi da kaza komai ya rikice kowa ya shiga tashin hankali Allah ya kiyaye an fahimta wa zahaba ba'dhum ila ta'khir salati ila akhir al-waqt wa suka ce a jinkirta sallah zuwa karshen lokaci wa huwa qawlu ashabi ar-ra'yi illa al-hajj yace sai dai wanda yaje aikin haji fa innahu yughallisu bil fajr yawm an-nahri bil muzdalifa an fahimta wa qawlu abi barza fil isha'i kana yakrahu an-nawm qablaha wal hadith ba'daha cewa an karhanta ba a son ayi bacci kafin isha ko ayi magana ayi su ayi ta surutun da ba amfani bayan sallar isha fa aktsaru ahli al-ilmi ala karahiyati an-nawm qabla al-isha'a qabla al-isha'i yace manya mafi yawancin malamai sun karhanta ayi bacci kafin sallar isha qala abdullah ibn mubarak aktsaru al-ahadith ala al-karahiya mace mafi yawancin hadisin sun zo ne a karhanta ba haramtawa ba warakhasa ba'dhum fihi wani suka ce ba damuwa bacci na jinka zaka iya yi ta inda ba zaka makara sallar isha ya wuce ba wa kana ibn umara yarkudu qablaha warakhasa ba'dhum fihi fi ramadana qultu idza ghalabahu an-nawm lam yukrah lahu idza lam yakhfa idza lam yakhaf fawt al-waqt in bacci ya dame shi sai abin shi kare takura makan shi matukan bai ji tsoron cewa kare makar ba zai makar ba قالت عائشة تم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر منذ الله يجنك تصلى العشاء حسيد عمر يجكراش الصلاة نام النساء والصبيان صلى صلى يا منذ الله ما تاسي بچي يا راسي بچي sai aka tashi aka je aka yi sallah an fahimta wannan yana nuna cewa an jinkirta kenan ko an yi sallah da wuri an jinkirta amma samaru ba da isha'i amma hira da tadi da maganganu bayan sallan isha faqad ikhtalafa ahlul ilmi fi min as-sahabati faman ba'dahum fi karahiyatihi sahabbai da waɗanda suka zo bayan su sun kari juna ilimi a cikin karhanta wannan abin fakarihahu ba'dhum ala zahir hadith abi barza wai suka suka dauki zahirin hadith abi barza suka ce makaruhi ne ka كان سعيد بن المسيب يكره النوم قبلها والحديث بعدها سعيد ابن المسيب سعيد ابن المسيب سنش ابن المسيب sunan baban shi Usayyab to shi kuma Sa'id ibn Musayyib yana cikin manyan tabi'ai waɗanda Allah ke karban addu'ansu shine ce sayyaballahu fin nari man sayyaba walidi sayyaballahu fin nari man sayyaba walidi sai san kace Sa'id ibn Musayyab ka shiga cikin wannan addu'a amma kace ibn al-musayyib ya san musayyib ko menene wasaib al wal hadith ba da ko kana yaqulu la an anama an al-isha'i ahabbu ilay min an alghuwa ba'daha ya ce na yi bacci na makara da sha ya fi min na zo na ta surutu da ba shi da amfani bayanta wara kasa ba zuwan fil hadisi ba da isha'i fil ilmi malamai suka yi sassauci cewa za a iya yin zantuttuka na ilimi wa fi ma labudda minhu min al hawaij abubuwan da ba labudda minhu ana ba ana bukatar su wa ma wa ma al ahli wa dhaifi da iyalanka za ku tattauna ba ko yanzu ba suka ce ba damuwa wannan wa aksaru hadisi ala rukhsati fihi yace hadisai sun zo ayi sassauci a ciki lokaci ya cika sura minti na ya minti biyar kuma eh طيب قال أخبرنا عمرو بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل ابن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان أن عبد الله بن عمر قال يتي عبد الله بن عمر يتي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته وتصلى إشاء كرشر رأيوه منظر الله يصلى ممكن صلى ترشي falamma sallama qama fa qala da manzo Allah ya sallame sai tashi sai ya ce ara'aytukum laylatakum hadhihi fa inna ala ra'si mi'ati sana min hala yabqa mimman huwa ala zahr al-ardi ahad kun ga daren ku na karshen shekara ɗari ba wanda zai saura a cikin duniyar na cikin wayanda ke zaune kenan yanzu hala min umara fa wahala nasu fi maqalati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka shiga rudu suka fahimci kuskure suna tunanin to ya zamu yi kenan wannan shekarar shi 80 wannan shekarar shi 70 wannan shekarar shi 50 wannan shekarar shi kaza wannan kaza ma'ana kenan so shine fa wahala kenan ko tilka fi ma yatahaddathuna min hadhihi alahadith ala 100 sana wa inna ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ai abinda manzon Allah ya fada shine la yabqa mimman huwa al-yawma ala zahr al-ardi ahadun wanda ke waɗanda ke cikin duniyan nan yanzu in shekara ɗari ta zo ba dama haka rayuwar ta kowace shekara ɗari duk wanda ke doron ƙasa ya koma ƙasa ko ƴan su sabo ne zababbi ne suka tofo su ma shekara ɗari za su tafi shine karn karnan ba da karnin kenan yuridu bi zalika an yan harima zalika al qarn hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muhammadun an abil yaman an shu'aib wa akhrajahu muslimun an muhammad bin rafi an abd razzaq an ma'mar كلاهما عن الزهري قوله فوهل الناس أي توهموا وغلطوا يسكش قروتو دا كسكري يقال وهل الرجل إذا ذهب وهله أي إلى الشيء والوهل الوهم وروي عن عن عمرو بن عن عمر بن الخطاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما ya ce manzo Allah da sayyidina bakar suna tattaunawa bayan sallar isha a cikin al'amarin musulmi ni ma ina tare da su waru ya ne nabi sallallahu alaihi wasallam qala la samara illa li musallin aw musafirin to wannan munqati ne ko wa ana abdurrahman ibn abi bakr anna ashabu suffa kanu fuqaraa ashabu suffa talakawa ne wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam intalaka bi ashratin وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبس حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ba da lada